بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar litinin ce da ta daidai da biyar ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1432 daidai da goma ga watan januwari shekara ta 2010 wannan shine kasar na sha tara daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin nukhbatul fikar ta al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ina fata an gani kullum ina son mu gyara dangane da furta sunan littafin nan ba nukhbatul fikir bane fikar ne fikaru jam'in fikratu fikratu tunani to tunanin nuka nazarin nuka to nukhba zaɓaɓɓu daga cikin tunanin nuka da kuma fasahohi na malamai ina fata an gane idan jama'a ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu dangane da dalilai guda goma da suka sa ba a karɓan hadisi in ɗaya daga cikinsu ko sama ya faru mun karanta dalilin farko ƙarya a cikin hadisi haramun ce domin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin da al'imam muslim ya ruwaito shi cewa ike man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibaini wanda ya ruwaito hadisi daga gare ni yura ma'anar yura sai aka tabbatar da annahu kadhibun cewa ƙarya ne ya ruwaito hadisin ya danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka tabbatar da cewa din kuma ƙarya ne bayan bincike fa huwa ahadul kadhibaini to shi mutumin ɗaya daga cikin makaryata ne yanzu kenan wannan hadisin hadarin da yake bayyanawa ba wai wanda ya kirkiri ƙaryar ba a'a shi dama wannan makaryaci ne kowa ma baya shakka kai mutumin kirki da ka je ka ruwaito hadisin ƙarya sai malamai suka zo suka hukunta cewa wannan hadisin ƙarya ne to kai din ka waye gari ka zama ahadul kazibaini ahadul kazibaini ka zama ɗaya daga cikin makaryata guda biyu wanne ne makaryacin farkon wanda ya ƙaryar kai ne na biyu wannan bi hukumu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma wannan hadisi ne sahihi yana nan a cikin ainihin wato muqaddimar sahih muslim a mujallabi na farko shafi na takwas dan haka zama akwai hadarin ko kai ba makareci bane ka rinka zuwa kana bada labaran da baka tabbatar ba abinda asali ma hadisin yazo yake kwaba kenan tunda dukkan musulmi ai ba zai ruwanci ƙarya danganta annabi zai faɗi ba inda ba kuma ya lalace ba amma abin da ake cewa shine duk magana da zaka ce annabi ya faɗi ko ya yi ko makamantan haka ka tabbatar tukuna don kai ya zama karya ce ka wayi gari ka zama kai ɗan dakon karyar makaryaci ne kai ma ka zama makaryaci na shiga ɗaki aka ce ba ta wanke ɓarawo in na shiga ban ɗauka ba ba ta wanke shi tun da bai shiga me ka shiga yi a to ya zo dai da gadaje ne da kujeru duk abin da zai faɗi duka zai sha ɓarawo ne ko makamantan haka Allah ya kiyaye saboda haka dukkan mutumin da aka hukunta makaryaci ne hadisin shi ya zama mawdu mala yace wasani al-matruk na biyu shi ake kira al-matruk wanne ne matruk shine riwayar wanda aka tuhuma da ƙarya to ina son ku gane na fara muku wasu abubuwa ne da suka shafi ilimin jarhu wa ta'dil a fakaice fa yaya ake gane wannan an tuhumce shi da ƙarya da hadisin annabi waye ne iya amsa mana wannan tambayar ya za a gane wannan ana tuhumar shi da yi wa annabi ƙarya wannan an tabbatar wa annabi ƙarya wannan ko tuhumar shi ake to me ke kai ga tuhuma da hadisin annabi waye zai amsa mana na malam yawwa yana mutane ƙarya duk mutumin da ke wa mutane ƙarya zama garin mutane to in ya kawo hadisi sai a ce ba a yarda ba ya ce me yasa sai a ce saboda sanin mutanen da kuke zaune ma kuna raye karya ina kuma ga wanda ba shi da rai to annan ne sai a ce an tuhumce shi da yi wa annabi ƙarya ma'anar tuhuma ba a tabbatar wa annabi ba amma me yasa ba za a karɓa ba saboda ƙarya ta riga ta zama ɗabi'a shi a cikin mutane to hadisin shi ya zama al-matruk ko kun fahimta jama'a wasalis kun gani al-munkar shi kuma shi ake kira al-munkar ala ra'ayin sai malam ya ce a bisa ra'ayin wasu malamai menene wannan magana take faɗi abin da ya kawo a kira wannan munkar ala ra'ayin a bisa ra'ayi sai ce a kan ra'ayin malla ya fil munkar qaidal mukhalafa za ku iya tuna darasin da ne muku wani lokaci ko na biyu kafin wannan cewa hanyoyin da hadisi yake zama munkar daga cikin hanyoyin akwai a samu hadisin mutumin da yake ba'ifi ne sai ya saba wa fiƙa idan ba'ifi ya saba wa fiƙa hadisin shi ya zama munkar to hanya ta biyu da hadisin ke zama munkar ita ce wannan wasu malamai sun ce kadai ana samun munkar ne ta hanyar mutumin banza ko mai rauni ya saba wa amintacce to wancan mutumin banza nashi ya zama munkar to amma nan mashayin giya ne ya ruwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa kawai sai aka ce munkar to anan aka ce me yasa aka ce munkar ba za ka ce saboda ya saba mutumin kirki ba sai a ce saboda mashayi ne dan haka yace ala ra'ayin ai a bisa ra'ayin malaman da ba su sharɗanta sai wannan sharaɗin ba wato ke kuma wannan ra'ayin shine daidai kenan ba ta hanya ɗaya ke samun munkarin hadisi ba ana iya samun munkarin hadisi ta wannan hanyar shine mutumin banza ko kuma sakarai ko mai mantuwa ya ruwaito hadisi ɗaya da hadisin mutumin kirki amma sai ya saba mishi sai a ce nashi ya zama munkar hanya ta biyu fasiki mazinaci mashayi giya kaza kaza ka cire ƙarya tunda an yi maganar ta in ya rawaito hadisi hadisin shi ya zama munkar hanya ta uku ita ce mutumin da dukkan malaman hadisi sun haɗu akan cewa shi ba a karɓan hadisin shi kuma sai ya kaɗaitu da hadisi shi kaɗai shi ne tafarrud almunkar bin riwaya mutumin da duk malaman hadisi sun tsane shi almatruk sun yi watsi da shi allazi kana da'ifan wanda ya zama mai rauni ne duk malamai sun haɗu akan raunin shi shi kuma sai ruwaito hadisi shi kadai to hadisin shi ya zama munkar kamar shaharu dan haushab shaharu dan haushab shi kadai ya ruwaito riwayar aqama Allahu wa adamaha to shi kadai ne zo da wannan lafazin kuma kalmar malamai gaba ɗaya ta haɗu akan cewa shahar ishtahara bi da'af ya shahara da rauni to a ƙarƙashin haka yanzu kaga hanya ta uku to akwai ƙarin hanyoyi amma yanzu za mu tsaya a nan hanya ta farko da ake samun munkar mutumin banza ya saba wa mutumin kirki to hadisin mutumin banza ya zama munkar hanya ta biyu ita ce fasiki ya ruwaito hadisi tashi riwayar ta zama munkara ko da bai saba ba a ce ya ruwaito tashi ta yi daidai da ta mutumin kirki ta mutumin kirki a ce mata sahihiya shi kuma tashi fa sai a ce mata munkara ko da ta yi daidai ko kun fahimta hanya ta uku mutumin da duk kalmar malamai su abu zur'atar razi su ibnu abi hatim su imam al-bukhari su kowa ya buɗe baki zai ce wane mutumin banza ne kuma sai ya kaɗaitu da riwaya to ta zama munka hanya nawa kenan to yanzu hanyar farko wannan mun tattauna karatu a kanta a wajen mukhalafa kuma mun yi wa a can baya ita ce mutumin banza ya saba wa nagari yanzu wannan muke kan karatu a kanta wannan kuwa wannan karatu a kanta sai dai da ishara a nan littafi sai mun tafi gaba kamar cikin littafin takarib ko wani littafi nan ne za mu same ta don haka wannan yanzu muke magana ita ce wacce riwayar fasiki eh ya ruwaito hadisi to hadisin shi ya zama munkar to ina son ku fahimci littafin ne da kyau jama'a ku duba da yake ala ra'ayin din nan da yake nufi ana cewa irin wannan hadisin munkari a ra'ayin malaman da ba su sharɗanta munkari sai in ya saba mutumin kirki wato a ra'ayin malaman da suke ganin akwai yiwuwar a samu munkar iri-iri amma akwai malaman da su sun ce kadai ana samun munkarin hadisi ne kawai ta hanyar farko ita ce mutumin banza ya saba wa mutanen kirki to amma a bisa ra'ayin malaman da suka ce a'a munkar yana iya faruwa ta hanyoyi da yawa to wannan ma munkar ne to kuma wannan ra'ayi shi ne daidai kamar hadisi hasan yanzu iri ɗaya ne hadisi sahihi iri ɗaya ne to saboda haka shi ma munkar ba iri ɗaya bane wa alaikum salam eh na'am nan ne sai dama wancan ai ma nake ishara ba wai ya zama nishi da bane a a hadda wannan na kawo hadda shi hadda shi a lokacin ai yanzu shi ne nake na kawo muku su da yawa yanzu na dan ɗibo ne kawai dan in tuno muku karatun a can lokaci bai ga na kawo muku saboda wata munasaba a yanzu kuma tun da na ga na kawo sai nace ga daga cikin su amma to yanzu wanne muke karatu a kai shi ne na tsakiya mun karanta mun yi bayanin shi a can baya to sai ke cewa والثالث المنكر على رأي وكذا الرابع هكذا النهد ومن النهد الذي كثرت غفلته وند غفل شتيوا سيتي والخامس هكذا النبير ومن النبير to kenan yanzu kun ga mun yi kwan gaba kwan baya ne abubuwan guda uku ne dama dukkaninsu hukunci ɗaya ake musu na farko shine ne ku duba littafin ku faɗa min daga yadda yake a littafin banda na farko wane ne na biyu a tuhuma wani na biyu a wuce shi na uku muke so yawwa fuhshil ghalab a fuhshil ghalab kowanne na uku kenan ko na hudu shine ne al-ghafla sai na biyar shine al-fisq to kun gani shi ne ne ni kun gaba kun ba amma duk ɗaya ne yanzu abin da yake ce maka na uku shine ne kunshin ghalab sai ce to wannan hadisin ana kiran shi munkar to shine yake cewa ala ra'ayin a bisa ra'ayin malaman da ba su sharɗanta munkari sai in an samu mukhalafa ba kenan duk mutumin da yake da yawan kuskure ku rinka faɗin haka dan ko malami ka zama ka rinka lura da kalmomin da kake yi ko kun fahimta jama karka ce duk wanda yake kuskure a hadisi suna sace wa ba kuskure annabi ne kawai bai taɓa yin kuskure a hadisi ko kun fahimta jama har imam malik duk kaifin haddashi akwai hadisin da ya ruwaito cikin mawaƙa sai malamai suka ce wannan kan babu shaka haka imam malik ya ruwaito shi amma kuskure ne lafazin to in ya zama irin su imam malik ma suna kuskure waɗanda in malamai suka zo za su yabi su imam malik kalmomin sukan ƙare darajojin ba su ƙare ba ma'ana malaman sukan kasa gane kalmomin da za a faɗi sai a ce sikatun sabtun mutqinun babitun sai kaga kalmomin malaman sun yi running out of kalmomin kalmomin sun kare kuma sun imam malik darajar nana amma duk da haka kuma yana kuskure to ashe karkace duk wanda yake kuskure sai ka ce duk wanda yake yawan kuskure shi yasa suke ta'abiri da fuhush yawa to haka nan ma ghafla din ghafla ita suka zo sai su ce al-ghaflatu shadida al-ghaflatu shadida gafala mai tsanani in ba haka ba duk dan adam na gafala yanda ba ka ba gafala za a sace maka kuɗi aljihu waɗannan su ne kuɗin da suka fi ko ina zumunci da kai a duniya sai kuma kana nan sai wani ya yanke sai an jima ka duba sai ka ga a to sanda aka yanken nan me kake yi gafala to in ya zama kullum ka fita sai an yanke maka aljihu kuma kana da ne alghaflatu shadida ba wanda zai sake baka ajiya ka zama munkar sai a guje ka ko kun fahimta saboda haka asalin yawan yawan wannan siffar to sai ne sai alfisk to shi anan fisk malamai ba su yi kaidin shi da yawa ba ko so ɗaya ka sha giya wannan suna ya lazimce ka Allahumma sai ka tuba to a ƙarƙashin wannan sai malam ya ce wannan na uku ana kiran shi munkar sai ce wakazar rabi'u haka nan na hudu shi ma munkar ne wal khamis ha shi ma na biyar haka ne saboda haka kaga yanzu waɗannan da fahishul ghalab mai yawan kuskure da sahibul ghaflati shadida da mai yawan gafala da alfasik dukkansu hadisin su sunan shi munkar to ina son ku natsu ku ji wannan karatun da ran nan nayi muku shi amma yanzu da yake mun zo gabar ina son ku gane kun ga waɗannan mutanen ko ana iya kiran hadisin su munkar to kuma ana iya kiran shi matruk kun ga wannan kuma ana iya kiran shi wahin kuma ana iya kiran shi da'ifun jiddan da'ifun jiddan abin da yasa na faɗa muku haka don kar ka tafi wani littafin ko kuma ka je wani wurin kai ka gama hukunta hadisi tsaf a wurin ka munkar ne sai ka ji imamu zaula ishiko ya ce hadisin matruk ne sai ka ce to matruk ai riwayar mutumin da ake tuhuma da ƙarya ne a duka kalmomin ɗaya ne kawai matruk munkar wahin ba'ifin jiddan dukkansu abu ɗaya ne kawai sai dai malamai sukan rarrabe ne wani lokacin don ɗalibai su samu sauƙin haddacewa amma ya fi sauƙin aka karantar da ɗalibi ɗaya sai a ce to wannan kalmar to tana da sauran 'yan uku ita ce in ka ce munkar duk ɗaya ne da matro duk ɗaya ne da za'ifin jiddan duk ɗaya ne da wahid don haka kun ga in muka zo jarabawa mu a makarantar nan bari ku ji irin yadda zamu nan kun san akademically mukan bi al-nizam ne akademiya na amurka don haka in muka taho za mu menene objective za a rika yi sai a ce haza hadisun munkarun ko kun fahimta sai a ce to ka zaɓi kalmar da ta daidai da shi sai a ce ta ɗaya matro ta biyu ba'ifun jiddan na uku wahin ta ce maka wacce ce ta yi daidai yawa kaga sai ka ce dukansu daidai ne to inda objective take da daɗi kenan in ka sake ka ce wannan ce daidai to ka faɗi duka saboda kana cewa wannan ce daidai wannan ba daidai ba ce to ya nuna baka fahimci abin ba ma kenan gaba saboda haka jama'a sai ku kiyaye ضعيف جدا واهن متروك منكر waɗannan kalmomin ibn hajar yana yawan amfani da su a cikin bulogul maram ku je ku ɗauki babin da ke magana akan shafa akan huffi a cikin bulogul maram yanzu ka ɗauki babin taimama a cikin bulogul maram za ga ibn hajar yana yawan amfani da waɗannan kalmomin to duk ma'anarsu ɗaya to da ita ma'anarsu ɗaya tasarrufi ne kawai wata ran ya zo kawai sai nishadanci sai ce munkar wani wurin sai ka ji ya ce ba'if wani wurin ba'ifin jidda wani wurin sai ka ji ya ce wahid duk dai shi ne kawai kar kar ka taba tunanin akwai a'a kawai kamar yadda nan yi wannan tasarrufin ne annabi ya ce munkar ko a na uku da na hudu da na biyar sai ya ce fa annabi ya ce matruk na uku na hudu na biyar sai ya ce me munkar to in kuma ya so zai iya cewa na uku shine munkar na hudu shine wahin na biyar da'ifin jiddan duk dai abin ɗaya ne amma dan ya sauƙaƙe maka kaga anan sai haɗe maka su yace dukkan su matsayin su ɗaya jama'a kun fahimci wannan da kyau a nan a cikin sharhi sai ɗan wata jumla kaɗan da za ta ƙara haskaka mana yake cewa faman fahusha ghalatuhu wanda duk kuskuren shi ya yawa aw kasurat ghaflatuhu ko gafala shi ta yawa aw zahara fisquhu to kun je zan fasikanci shine kaidi fasikancin sai in ya bayyana ba irin yadda yanzu ake zuwa ce to ya amince wannan wannan ko minista an ce luwaɗi yake yi to shi ke nan yana ka hadisi sai ka ce a to ai ba za ka karɓi hadisin shi ba ai luwaɗi yake yi ya bayyana zai bayyana shi ne akwai dalili ya zo ya furta yana yi a an kama shi yana yi ko kuma wata shaida wadda shari'a ta tabbatar da ita amma ba irin jita-jitan ne don in irin wannan jita-jitan ne bari ka ji in ka karanta littafin yan shi'a kakkaf in suna magana umar cewa suke dan luwaɗi ne kakkaf littafin in suna tarihin umar cewa suke dan luwaɗi ne to in dai in an faɗa ta tabbata to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa ma ya shiga uku ko kuma irin abin nan na bahaushe a ce o ka ji wani kaza yake sai ya aikata sai ka ga mutum ku kiyaye wannan a matsayin ku na ɗaliban ilimi da wannan ne masu ilimi suke shan bamban da waɗanda ba ilimi suke ba an ce kaza take yi to Allah kiyaye yau ya ce kayi gulmarta cewa da kai Allah ya kiyaye yau ya ce kayi gulmarta karanta azkar ai duk mun ka karanta ma'ana addu'ar ma da kai Allah ya kiyaye ko kuma to Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye zuriyar mu ne ya ce kayi gulmata me yasa wato ka yadda ne ma haka ke neman tsari ba laifi ba shi ne ce ta rabbin gulmar duk mun karanta abin nan din sai ka ce a san ban yadda ba kana da hujja ba ka da hujja ita mun yadda ba in ba haka ba kamar da mun karanta a karatu tukan da mutane kan gulma abin ya fi karfin ka sai ka tashi ka bangu to amma imamin nawawi ya ce to in kuma wani sahibi sultan ne ko na alhaji birni ka je zai dan auna maka masarar da zaka ci sai ji alhaji ƙarya ne to rabbi mutane ce sai ka tuntu da kanka sai kai shiru har dai kina ruwan ke da Allah ya ce shi ke mun dai a wuce wannan babu ka wuce lafiya don ka samu masarar ka ta ran Allah ya kiyaye sai ce to duk wanda fasikancin shi ya bayyana wato ku duba shari'ar musulunci tana da hikima a kan haka saboda an samu larabawa suna wani yanayi ne mai tsafta larabawa yanayin su wato mujtama wurin zaman su wurin zama ne mai tsafta za sa yadda fasikanci ya bayyana a cikin su shi yasa ba a samun ya tayi zina suka zo da manabi ba a matan su ne ce to ba za ki zina ba sai ta ce a'udhu billahi ta ce ai ya ce ya ba ta zina ma'ana duwa ce take zina su ne yan iska amma ya ba ta zina tana mamaki ne ma to wannan abin sai zama wannan ɗabi'ar to musulunci ke so a kiyaye ta in ba haka ba sai a yi ta zifan mata da mutane waɗanda suke barrantattu shi yasa ka ji halla ana Allah yace mu'minu fi duniya masu zifan mumine maza ko mata da kalmomin banza to an tsine musu a duniya Allah ya kiyaye yace to dukkan mutumin da kuskuren shi yawa ko zafalar shi ta yawa ko fasikancin shi ya bayyana fa hadisu munkar to hadisin shi munkar ne hadisin shi munkar ne yana kun fahimta to sai wata babbar matsala a cikin ilimin hadisi ita ce hadisi ne illa hadisi mai illa shi ne malam ya ce summal wahamu kun tuna wahami ba shi ne na shida ba summal wahamu menene wahami mun karanta shi ne ka suranta abu ɗaya da siffofi mabambanta masu kawo a ce maka mecece hula sai ka ce takalmi sai a ce a'a tunade suka ce zobe a'a ƙara tunowa dai ma'ana abu ɗaya ne amma kana ta suranta shi da sifofi ko wannan ma nau'in wahami ne amma asalin wahami a hadisi shine karwaici hadisi ɗaya da lafuzza masu karo kuma a kowanne kake bayarwa kana da yaƙini su ne ɗaliban farko ka ba su kaza sun tafi waɗannan ka ba su kaza duk da nufin hadisi ɗaya sai an zo an haɗa sai a ga hadisin ka ne kai kaɗai amma akwai kalmomi masu karo da juna to sai a ce wahali ya same ka shi kuma hadisin ya zama mutaradi to idan ittirabin ku kiyaye shi ne darasin da ban gaya muku ba nan dan na san lokaci ne idan ittirabin ya kai yadda ba za a iya gyara shi ba don Allah a samu garin fulawa garin fulawa a hada shi da na gishiri sai ce to kowa ya ware nashi zai yi yawa amma a haɗa wake da masara za a tsince ko to ina son ku natsu da kyau ne muku wannan misalin ne don ku gane wahami ita ce larurar da take samun mutum sai ya faɗi nan ya faɗi nan ya faɗi nan to haka samu manyan malamai sai su natsu sai su ce to kun ga wannan hanyar da wannan hanyar sun yi ma'ana ɗaya don haka waɗannan hanyoyin in aka haɗa su sun isa hujja don haka wancan hanyar sai a jefar da ita yanzu kenan ya yi wahami hadisi ya zama muttarab amma an iya gyaro ta ko kuma an iya gano abin da yake daidai to kun ga wannan wahamin mai sauki ne to amma idan wahamin ya wahami yadda duk wani malamin ya zo duba sai ce wannan hadisin fa yana da illa yana da illa eh ina illar ce wannan hadisin ba haka yake ba sam a ce to ya yake ce wannan hadisin dai ba haka yake ba za ku ji abin su kansu malaman sai ya rikida su su tabbatar ba haka yake ba sai suka yi misali da kamar jabin kuɗi ne jabin kuɗi yanzu da ka kai banki suna duba sai su ce jabu ne kai kuma sai ka ce ya aka ya zama jabu to ai ma daga banki na karɓo sai su ce a jabu ne kuma sai su kasa gabatar maka da wasu hujjoji to su ne ya kai su suka iya gano jabu ne saboda alkhibra dadewa a cikin abu to ina son daga cikin ku waɗanda suke da wasu sana'o'i ku kiyaye ka dubi manomi manomi ne bai yi agric ba bai yi wani injiniyar bai komi ba amma sai ka ji ya ce tsakanin wannan tushe zuwa wancan tushe ga yadda za a sa in aka saba haka kuma sai ta ƙi maka ce mishi to me yasa sai ya ce haka dai ake yi ko kun fahimta jama'a to idan wahami ya faru sai iftiradi ya faru idan iftiradi ya faru in an iya gyara shi to shi kenan waɗancan riwayoyi da aka gyara su sun zama ingantattun ruwa waɗancan sun zama ba'ifai idan kuwa yi rikice rikicewar da an kasa gyara to sai a ce al-mu'im hadisi mai illa ko al-mu'allal duk shi ne to ilimi game da ku kiyaye ilimi game da hadisi mai illa darasi ne na musamman shi yasa kuka ji muka ce bayan wannan karatutukan da tadwinin sunna kuma akwai littafi akan ilimin illa mun ita wata matsala ce wadda za ka ji hatta kai wasu malaman conclusively sun ce duk karatunka ba za ka iya gano illa ba sai kuma Allah ya maka wahabi wato baiwa a cikin wannan fage ko kun fahimta jama'a to wannan shine hadisi mai illa yace summal wahamu sannan sai shi wahami in tuli alaihi bil qara'ini idan aka gano shi ta hanyar wasu hujjoji wasu dalilai da ke taimakawa wajen a gano wajen turki da tattara hanyoyi ko kun fahimta jama'a misali wata rana wani rahoto ne aka so a kaga a ce wata tashar talbijin ce ta yi kaza ita ta yada rahoton sai suka je suka zauna a studio suka sa rahoton tsaf da mai labaran tsaf da duk rahotannin tsaf da mutanen duk da ake so aka sa sai aka je aka kai gidan talbijin ɗin ƙara sai suka yi inkari su ba su suka sa wannan rahoton ba za ka ce su ne da wani tsohon ma'aikaci da aka je kotu ana sawa su duk sauran suna salati to su suna aiki a gidan bidiyon ne ya aka haka yaushe wanda tv ce ku tsaya ce wannan ba rahoton ba ne aka ce me sa ce ku dubi logon mu a sama yake wannan a ƙasa yake logo irin nta da ake sawa mu nama a sama yake su kuma sun sa a ƙasa shi wannan ba namu ba ne to kaga me ya taimaka karina ba inda aka ce a karatu ga yadda za a gano a'a kawai wani abu ne da ka kalla ka ce wannan ba kaza bane to shine abin da ake nufi da karina wani abu ne zai taimake ka sai gane a'a ba kaza bane ko kun fahimta jama'a yawwa to wannan karina galibi abin da ke taimaka dan adam shine dadewa yana mu'amala da abu shine ka dade kana mu'amala da abu yanzu ibn taymiya sau da ya dade yana karanta rubuce-rubucen malamai sai aka je aka kawo wani rubutu aka ce algafata malam gashi daga cikin rubuce-rubucen sidi abdulkadiri sidi abdulkadiri ba malamin shi bane malamin malamin shi ne sidi abdulkadir ya karantar da ibnu qudama ibnu qudama ya karantar da ibnu taymiya to amma ibnu taymiya ya dade yana ganin rubutun hannun sidi abdulkadir a wurin malamin shi ran nan malamin shi ya rasu shi ma sidi abdulkadir kenan a ya rasu lokacin sai aka zo da wani rubutu aka ce ga abin da sai da abu kadir yana karanta sai ce karya ne wannan aljanu ne masu kai to yanzu misali akwai wata ka'ida ne da aka ce ga irin ka'idojin da ake gane rubutun sai da abdulkadiri a a yawan mumarasanta shine misalin da na yi muku a baya sai ka ji an zo an sa wa'azi tsab muryar abubakar gumuce amma yana cewa ku rinka yin salatul fati kafa saba'in duk asuba haka da magariba suka ce a ba shi bane a cikin dalilin ka ce ba shi bane to me yake mace kai wajen ganewa madaya kana sauraron wa'azin shi ko kun gane jama'a ina muku sharhin karina ne me ce ce karina yace summal wahamu in tula alaihi bil qara'ini sannan sai shi wahami idan aka iya gano shi ta hanyar wasu dalilai in ka so ka ce dalilai na hankali ko na gogewa ko kun fahimta wajen itturuki da tattaro hanyoyin hadisi to kun ga anan ita ce magana da na faɗa za a bi a ce to abin da ake so yanzu a yi ƙoƙarin tattaro hanyoyin wannan hadisin kaka hadisin na jabir ne sai ka samu hanyoyi guda uku sai ga hanyoyin akwai rikici sai mu ce to yanzu kafin mu hukunci a iyakar kokarinmu da kwazonmu mu gama ƙure hanyoyin nan sai a ce a shiga sauran littattafai ya ka shiga aka yi ta kwaso hanyoyin hadisi da ƙarshe sai ga hanyoyi sun kai har wajen guda tara to shi ne jam'i turuq wato kenan baka saurin hukunta hadisi ya mutu murmus musamman ta illa sai ka yi jam'u turuq sai ka tattara hanyoyi to yanzu dalilai biyu ne ke sa iya hukunta hadisi da wannan hukuncin da zamu ji na ɗaya karina mun bayyana mecece karina wasu dalilai ne na gefe da za su taimake ka wajen ka gane wannan abin ba daidai bane na biyu kuma fa jam'u turuq yace to shi wahami ana iya gano faruwar shi ne da wata karina da kuma tattara hanyoyin hadisi to shi kenan fal mu'allal ya zama al mu'allal kun kiyaye al-mu'allal kamar yadda fasikanci yana hukunta hadisi ya zama munkar ko to wahami kuma na hukunta hadisi ya zama mu'allal to shi ne na gaya muku ana ce mishi al-mu'allal kamar yadda ka ji nan ana ce mishi al-mu'il amma kuskure ne a kira shi ma'alul ko da ike wasu malaman suna fari amma aka ce kuskure ne a kira shi ma'alul sai dai a kira shi al-mu'allal wanda aka illanta aka gano illar shi ko al-mu'il wanda shi da kanshi yake da illa ko mun fahimta jama'a domin ka ce al-ma'alul wato kamar da gangan ne kawai aka illanta shi kamar al-madrub ai kawai dukan shi aka yi da gangan al-maqtul kashe shi aka yi to amma wannan al-mu'allal wato garin bincike ne bincike ya hukunta illar shi ba da gangan ba ne yanayi ne ya kama ina son ku natsu da kyau ku fahimci wannan jimlar domin tana da dogon sharhi wanda za mu yi mata yace sunnal wahabu in ittila alaihi bil qara'in wa jam'i turqi fal mu'allal yace sannan sai kuma wahami wanda ita ce matsala ta shida in aka iya gano ta ta hanyar ƙara'in da tattara hanyoyin hadisi salmu'allal to wannan hadisi ya zama almu'allal to ina son in karanto mana daga cikin sharhin shi ne littafin da inda yake cewa din nan in tula alaihi ay ala alwahm bil qara'in ad-dallati ala wahmi rawihi idan aka iya gano in aka iya gano matsalar ta faru a cikin hadisi wadda waɗannan ƙara'in suna nuni ne ga mai riwayar to ga misalin ƙarina da ya a cikin hadisi jama'a yanzu can kun gana ya muku misalai ne na ƙarina a hankalce ko to a ilmance shine mun wasu mursali dukkanmu mun san hadisin nan mursali ne kamar wannan hadisi kamar hadisin a arabi wani da ƙauye ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wata manzo Allah yace a tashhadu an la ilaha illallah yace na'am a tashhadu anna muhammadar rasulullah yace yace ya bilal qum fa azzin fil nasi yasumu gadan bilal ka tashi ka ce wa mutane gobe su yi azumi wannan hadisin haka aka ruwaito shi daga tabi'i sai ya ce wani da ƙauye ya zo ba a faɗi sahabin ba to sai aka samu wani mai riwaya da ya zo sai ce ibn abbas ne sahabin bayan ya tabbata wannan hadisin mursali ne to yanzu wannan mai riwaya ya kawo cewar ibn abbas shine sahabin wannan ya hukunta a koma a ƙara tattaro hanyoyin nan a gani sai aka ga dukkan hanyoyin sun tabbata cewa tabi'i ne ya ce wani bakawai ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hanyar da ta zo take son ta tabbatar da sahabin ko kun fahimta wanda ya yi wannan riwayar sai a ce wahami ya kama shi tun da wahami ya kama shi kuma wannan abin da ya yi ba zai iya gyara wannan matsalar da asali ta faru ba wannan riwaya tana nan a mursala dukkan yawanta duk da yawanta amma duk inda ta zo tana tikewa kan tabi'i ne to wannan kuma da ta tike a kan sahabi don ta gyara wannan fa ita kuma sai a ce mata almu'il mai illa me yasa za a ce mata mai illa saboda ta zo da waslin mursalin ta yi ƙoƙarin matsalar da ke cikin wannan da ɗinke ta sai zama ita ɗin kuma tana da wata tata matsalar to wannan matsalar kowace iri ce sai a ce ta jure ta zama wahani ta haifar da wahani na haka yanzu wannan riwaya tana nan a mursala wannan kuma wadda take muttasilafa sai a ce ita kuma wahani ya samu mai riwayar ita kuma riwayar ta zama mai mu'il ko mu'allal bari maimaita ita wannan dama mursala ce to da wannan da ta zo mutumin kirki ne ya zo da wannan ainihin wato wasli ya kawo sunan sahabin mutumin kirki mai hadda to yanzu sai a ce waɗannan riwayoyi in sun inganta amma irsali ne matsalarsu to shi kenan nan an samu ziyadatu ilmin kenan an samu ƙarin ilimi don haka hadisi ya koma ya zama sahihi amma matsalar da take faruwa nan ya tabbata mursali ne sai kuma wani wanda yake da matsala ta rauni ko duk matsalolin can da suka gabata ko ƙarya ko fasikanci ko sai ya yi ƙoƙarin wasli ga wannan mursali to sai a ce nashi ya zama mu'il kuma jama'a kun fahimta malam yake cewa ai munqati'in ko kuma hadisin munqati'i ne sai shi wannan ya ruwaito shi yana kokarin ya mai da shi muttasili au idkhal hadisin fi hadisin ko kuma shigar da wani hadisi a cikin wani ko san haka na faruwa koma wurin alamomin alqur'ani sai ka ji mutum ya jawo wata aya cikin wata sura sai ka ji ya tike da wata sura misali yanzu wal asri wal asri akwai wanda suke tashabuhi da wattini wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ها؟ أي جدي يعني إذا مثلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيتي إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر yanzu kun ga ya ɗauko wal asri ya soka ta cikin wattini saboda me sun yi kama don aka sami irin wannan ta faru ka shigar da wani hadisi cikin wani kuma ka miƙa shi a haka to sai a ce illa ta faru ko kun fahimci wannan jama'a au na hau zalika min al ashiya'il qadiha ko kuma dai makamantan haka daga cikin abubuwan da suke iya yin suka a cikin riwaya ko kun fahimta malam ce wa tahsulu ma'rifatu zalika bi kasarati tatabbu to yaya ake iya gano wannan ko kun fahimta wato a lokacin da gaskiya saboda Allah ake koya mana ilimin hadisi shi muke tunani wasu malaman ne suke iya gano wannan abu sai ga ibn hajar ya biya biya gano sai ce kaza to ni dai ban san sauran ɗalibai ba kun san a lokacin ni tunani na sai ce miliya shi ma ya samu wani littafi ne da sahabbai suka rubuta suka bayyana matsalolin kawai sai zo shi ma yana a shi sahabbai ma ba su rubuta ba su ma san wannan hayaniya ta faru wacin da bayan su ne to wata hanya ce suke bi ta ita ce malam yake cewa sanin haka na faruwa ne bi kasarati tatabbu'i da yawan bibiyar riwayoyi yawan bibiyar riwayoyi kai ta bi kai ta bi kai ta bi kai ta bi kowane hadisi sai ka ga sai ka gano kaza sai ka gano kaza to yawan bibiyar hanyoyin nan shi yake kai ga haka ko kun gane jama'a ka duba da kyau ka gani duk wanda in an kawo mai labari sai ya yi ta bin kwakwaf kwakwaf kwakwaf kwakwaf kwakwaf kwakwaf za ga ba kowane labari za ka ji a bakin shi ba duk wanda ana kawo mai yanzu kuwa har kaikayin jikin shi yake mai ba shi labarin ya tafi shi ma ya fara karawa to wata ranko za ka ji shi yana ba da labarin karya saboda haka yawan bibiyar hanyoyin hadisi suke taimakawa a iya gano illa a hadisi ko kun fahimta jama'a to ina son bari ku ji in fa aka ce hanyoyin hadisi ba wai ka shiga nasa'i ka shiga abu dauda ka shiga musulun ka shiga tirmidhi a'a ba nan ba ta iya yiwa hadisin duk hanya shida yanzu hadisin innamal amalu bin niyyati duk malaman da suka rawaito shi gaba ɗaya hanya ɗaya ce amma za ka ga an ce bukhari ya fitar da shi malik ya fitar da shi muslim ya fitar da shi nasa'i ya fitar da shi kaza to wasu mashirmanta da aka samu sun rinka irin wannan kuskuren a ɗan farko-farkon shekaru goma da suka wuce sai mutum ya ce ibn hajar ya samo wannan hadisin hanya ɗaya sai ka biya ce ni ko na samo hadisin hanyoyi arba'in sai ga wani hanyoyi arba'in da yake nufi wani littattafai arba'in ba yawan littattafan ba ne don idan hanyar da ke cikin bukhari ita ce a muslim ita ce a nasa'i ita ce a muwaffa a wurin malamai biyu hanya ɗaya ce ko kun fahimta jama'a misali jama'a ba kwa ganin yadda kan famfo yake a masallaci kan famfo a masallaci root din inda ke zuwa da ruwan duk ɗaya ne amma sai ai kai biyar haka ne to shikenan sai ka je ka samu kofi sai ka ɗiba nan ka aje ka ɗiba nan ka aje ka ɗiba nan sai ka zo ka ce ruwan nau'i biyar ne ruwan iri biyar ne me kai ba abin da kai ka bata lokaci ne saboda haka abin da ake nufi da hanya ita ce jabiru dan abdullahi ya ruwaito aisha ta ruwaito ali ya ruwaito abu sa'idin ya ruwaito kun ji wannan to hanyoyi kenan yanzu sun rabu ko amma da sauran aiki sai mun duba har zuwa gare mu waye almajirin abu sa'idin wani ne daban waye almajirin jabir wani ne daban waye almajirin aisha wani ne daban sai mu ce to har yanzu ana nan a hanyoyi uku to amma waye almajirin almajirin sa'idu mutum ɗaya ne shine sa'id ibn abi sa'id al-maqbuli waye almajirin jabir wannan din ne dai waye almajirin aisha shi din ne dai ya ce hadisin hanyar shi daya ko kun fahimta jama'a saboda haka abin da ake nufi da hanya ita ce tun daga tabakar sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina har zuwa kan malaman da ka bi ka binciko altafan su ya zama ba inda guda biyu suka haɗe a wuri ɗaya in har suka haɗe a wuri ɗaya to ba su da bambanci da sandar famfo da ta taso guda ɗaya sai aka yi mata kai uku yanzu dai ba yaro dan yaye mai kuka ba ka ce to bari in ɗibo maka ruwa iri uku yaga ka buɗe nan ka buɗe nan ya ce kaga uku ma aka haɗa maka sai dariya ka kame da shi wawa ne bai da amfani ko kun fahimta saboda haka me ake nufi da tatabbu itturuq shine bibiyar hanyoyi hanyoyin su zama mabambanta malam yace wajen itturuqi sai ce fa hadha huwa al-mu'allam wannan shi yake kira al-mu'allam ne jama'a shi yake kira al-mu'allam gashi nan sai ce wa abbara bi mu'allalin duna ma'alulin wa in waqa fi kalami kathirun min al muhaddisina kun ji fa an samu da yawa daga malaman hadisi kuma sun faɗi wannan kalma sun ce ma'alul din kamar wa sai ce kal bukhari wa tirmidhi kamar bukhari da tirmidhi wa ibn adiy da al imam ibn adiy al jawzani wa darqutni wa ghayrihim da darqutni da ma waɗansu malaman min al mutakallimina daga cikin malamai na ilmul kalam والأصوليين ده معلمان أصول الفقه بقول ابن الصلاح أنه مردود عربية ولغة ابن الصلاح يتي أحرش اللاربشي da kuma duk sauran ɓangarori da yadda larabci ya karkasu na lahani ne abin da ya sa ya faɗa haka akwai kalmar da idan ba sakwace ya faɗa sai ku da kan ya ce ba daidai ba ce to a yanzu malaman hausa suka zo sun ce a tun da dai an samu wani bahaushe na faɗarta to ta ƙare ko ba sakwace ya ce ba daidai ba ce ko ba kano ya ce ba daidai ba ce tun da dai an samu baka tsini na yin tafiya ce hausa ce to nan ibn salahi yana cewa ba ta da karɓu duk a wurin larabawa haka ko wani reshe na larabawa ma ba a samu suna yin ta ba malamai wannan ka faɗi kalma wadda take ba daidai take ba da nufin kai kuma ba kalmar da take nufi misali garbi garbi sai ka faɗi sai ka ce garbi sai ce mai garbi sai ka ce a ƙato ce a garbi ake ce aka ce garbi to yanzu garbi din nan menene lahani ne kawai shi ne ba haka take ba to haka asalin kalmar mu'allal ce ko mu'il amma sai ka samu miliyan malamai kuma daga cikin maza da waɗanda suka zo bayan su suna amfani da ita sun nawawi ya ce lahani ce wa qala al-iraqi iraqi ya ce al-ajwad al-mu'allal abin da yafi dacewa a kira shi shi ne a kira shi al-mu'allal jama'a kun ji wannan Allah mai wakikin sauki ya taimaka wa alaikum salam wa rahmatullah
sun adadin sai aka yi bincike sai ba gano ilimin ba gano shi na'am ai bincike da gano shi don muhalli eh wajen bincike ba gano ba eh to ne kuma shi ne a to ai dama asali hadisi ne mai sananniyar matsala ita ce ne misali da mursal kaga kenan in ba a tsananta binciken da aka gano mai illa ba ne yana nan a mai kuma yana nan a mursal ko kun fahimta don dama ba hadisi ne wanda za a iya cewa a'a hadisi ne wanda dama ga shi da wannan matsalar sai ku duba sai muka ajiye shi muka ce ba za mu yi aiki da shi ba shi ma wannan tunan aje shi amma ina matsala take sai wannan ta zo da wannan ta zo sai muka ga to wannan zahirin ta menene siha sai kuma sai mu gano a a san ba haka bane to yanzu wannan ta zama mai illa bari ku ji abin da ya faɗi a cikin ta'ayyi a ƙasa malamin yake cewa wasulahan huwa alhadith alladhi tuli alayhi ala illatin taqdahu fi sihhatihi yace hadisi mai illa shine hadisin da aka iya gano yana da wata matsala wadda take suka ingancin shi ma anna zahira as-salama amma fa a zahiri as-salamatu minha ya kubuta da a zahiri babu illa amma a haƙiƙa fa akwai ta to shi yake kira mai illa wanda duk za ka duba ka ga an ce wannan mursali ne ko ka ga tabi'i ya ce annabi ya ce wannan matsala ta faru ko kun fahimta gama misali yanzu mutum ne sai buɗe baki sai ga haƙoran shi rangaɗaɗau ko kun fahimta amma kuma kana dan bugun bakin shi sai jini ya taho akwai matsala wadda a zahiri lafiya amma a hakika fa babu to sai buɗe bakin shi sai kaga haƙora biyar a jere babu wannan sai an ce maka da matsala ai dama a cikin matsalar yake ma dan haka ka ganta dan haka dukkan hadisin da kaga matsalar shi karara to ka faɗe shi da gwargwadon matsalar shine mursali ne munqati ne mu'allaqi ne ka faɗi matsalar to amma a anan zahiri salama ce sai kuma aka gano a ƙasa akwai matsala to sai a kira shi illa ko kun fahimta wa alaikum salam wa rahmatullah illan nan ana iya samun ta a cikin matani kamar yadda ake samun ta a cikin isnadi sosai kuwa za mu zo yanzu nan duk za mu faɗi insha Allah shi ne darasin da za mu fara yanzu nan a cikin sharhi ba shi yace wa huwa min azmad anwa'i ulum al-hadith to ku saurari maganar da ibn hajar yake faɗi yace wannan na daga cikin mafi zurfi daga cikin nau'uka na ilimin hadisi wa adaqqiha kuma yana daga cikin abubuwa waɗanda suke suna da wahala a cikin ilimin hadisi ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما فاقما ba wanda yake iya tsayuwa da gano illa a hadisi sai wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi fahimta mai kaifi shi yasa wani almajirin bukhari yace wata rana yace bukhari in nasan yaquluna innaka tata'ata dawa al-balagir yace wasu fa ne tsayi suna cewa malam kana shan magani mai ƙarfin hadda da iya bayan matsaloli a hadisi sai ce ba a alam sha'an min zalika ya ce ni ban ma san wani abu haka ban san wani magani magani da ake sha mai na ƙarfin hadda ko ne ne ba ya ce himma ce dai da kuma bawa ta Allah kai ka tashi tsaye shi kuma Allah zai taimake ka to don haka yace sai wanda Allah ya yi baiwa da fahimta wa hibban wasi'an da hadda mai faɗi domin kana cikin tahrijin hadisin sai kwakwalwarka sai ka bisa baka akwai wata matsala to wannan zai faru ne cikin abubuwan da ka haddace sannan wa ma'arifatan tammatan bi maratibir riwati da cikakken ilimi game da sanin matakayyar masu riwaya to kun ga wannan shi zai sa tun da mun fara muku wannan yanzu daidai ne to a fara muku darussan nan da ba mu fara na tabi'in sunna ilmin rijali kaza kaza ma'arifatul rijal saboda a nan ne za a zo ana magana akan maratib maratib ne masu riwaya na fara daga martabar farko ita ce sahabi in aka ce maka sahabi to ita ce martaba mafi ɗaukaka a riwayar hadisi to sai kuma a zo a ce maka fiƙatun sai a maimaita ita wannan kalma ko kuma a faɗi wata madadinta a ce fiƙatun fiƙatun ko fiƙatun hafin ko fiƙatun mutkin ko fiƙatun babit to sai kuma a ce saduq to sai kuma a ce saduqun yahimu to haka har a kai da cewa kazzab kun ga martaba daga sama daga sama ko to goma ne a duk ɗalibin da yake so ya iya ilimin hadisi to ya kiyaye waɗannan maratib ɗin kowane malami ka san mai ce kalmar gaskiya game da shi sannan ka san tabaqat tabaqat su kuma ana nufin zamunan malamai yanzu misali da abubakar gumi da dan fodiyo sai ka zo ka ce ai dan fodiyo ya karanta littafin abubakar gumi ne don haka yi ta irin waɗannan rubuce-rubuce ka ka zama shashasha ba ka san tabakat ba to dole ne ka san tabakat to ita tabaka an aka faɗi ana nufin zamani to a zamanin kuma akan kasa uku sai a ce akwai manya akwai na ƙasa akwai na tsakiya to dole sai ka san wannan ina faɗin hanyoyin da ake bi a gano ne illa a hadisi sai ka san maratib da kuma ainihin tabaqat ta ainihin malamai sannan sai ce wa malakatan qawiyatan bil asanid wal mutun da kuma cikakkiyar gogewa ta hanyar sanin isnadodi da kuma mutunna na hadisai sai ce wa hadha lam yatakallam fihi illa al qalil wa li hadha yace dan haka yan kaɗan ne daga cikin malamai kawai aka samu suke magana akan illa min ahli hadha sha'an daga cikin malaman wannan sha'ani ma'ana daga cikin malaman hadisi ba kowa ne yake iya magana game da illa ba sai manyan malamai ka Ali ibn madini kama Ali dan Madini Ali dan Madini din nan kun ga lissafi ma da ya rubuta sarki ya tabbata da Allah kun ga littafin shi sunan ma littafin kenan ilmul hadisi wa ma'rifatir rijal wa tarikh wannan malami ya kai matuƙa ƙwarai da gaske a wajen sanin ilimin illa to ɗan kaɗan ne a cikin malamai ba kowa ba ne ko kun fahimta ba sai kuma ya ce wa ahmad ibn hanbal da imamu ahmad dan hanbal shi ma Allah ya mai baiwa kun ga littafin shi shi kuma mujallabi hudu ne ya rubuta kitabul ilal wa ma'rifatir rijal mujalladi hudu ne to Allah ya yi musu baiwa a wannan fage Allahu akbar sai yake cewa wal bukhari da al-imam al-bukhari imam al-bukhari kuma da littafan shi da ya rubuta da kuma da at-tarikhul kabir mujalladi tara da firasa sai at-tarikhul awsat duk waɗannan suna bayyana tarihin mazaje ne da kuma illoli a cikin hadisi to sa'an nan sai kuma ya yake cewa da yaqub ibn shaiba da yaqub dan shaiba shi na a ne yaqub dan shaiba ne yaqub dan shaiba yaqub dan shaiba shi wani littafi na shi bai bayyana da aka buga ba maganganun shi sun warwatsu ne a wurin ɗaliban shi don haka maganganun shi suna nan a cikin littattafai irin waɗanda su gara kuma suka rubuta wa abi hatim da al'imamu abu hatim al'imamu abu hatim baban abdurrahman kenan kun ga littafin da shi ainihin wato abdurrahman ya ainihin wato rubuta ya nakalto waɗannan ilmomin daga mahaifin shi ne ba shi kitabul ilal na alhasib abi muhammad abdurrahman ibn abi hatim muhammad ibn idris alhambali arrazi wannan littafin yana cike da ilimin uban ne don uban ya je ya yi karatu ya dawo gida ya tsufa sai zaunar da ɗan ya karantar don haka mafi yawanci sai ka duba shi ya ce wasa ni itu abi na ji baba kala abi baba na ya ce wasa altu abi kala abi ko ina haka littafin yake cike da baba ya ce baba ya ce baba ya ce to wannan yana ɗauke da ilimin uban ne da ɗan ya ruwaito to sa'an nan har wa yau shi dai ɗan kuma ya sake rubuta wani littafin da ba kun gani shi gashi kitabul jarhi wa ta'dil wannan ma yana cike da bayani dangane da illoli na hadisai daga shi al-imam Abu Hatim amma ɗan ne ya rubuta ko kun fahimta jama'a ya je ya yi rubutu ya je ya yi karatu ne ya kwafo littattafai kamar yadda na ɗan taɓa kawo muku tarihi an ce ya taho ma sai jirgin ruwan ya kife ya fashe da ya fashe shi yana ɗan wani allo haka yana tafe yana tafe yana tafe bugun littattafan sai ya ɗora aka ku kaddara datti da ɗan fiye da shekara tamanin can sai wannan allon da yake kai shi ma sai juye da shi aka ce sai rinka langa haka yana rike da su yana Allah ka kiyaye min waɗannan littattafai don in kai su ga Abdurrahman Allahu akbar ka duba sai Allah ya amsa mishi ya kai ya karantar da ɗan sai kwanta da su shine ɗan ya wannan aiki Ibn Abi Hatim Razi ke Allahu akbar waɗannan malam su ne sunnatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin Allahu akbar to Abu Hatim wa Abu Zur'a da kuma abu zur'a shi ma abu zur'a ba littattafai ne ya rubuta ba sai dai an ji labarin waɗannan ilmomi nashi ne na aljarhu wa ta'abil musamman a bakin ɗaliban shi guda biyu a bakin ibn abi hatim din nan ibn abi hatim din nan abdurrahman almajirin shi ne ta kaf karatu ibn abi hatim dama da bai ce babana ya ce sai kuma ya ce abu zur'a ya ce sannan sai turmizi hatta sun yi turmizi in ka duba za ka ji turmizi yana yawan cewa kala darin in ka ji ce kala darin a'a kala abu zur'a kala abu zur'a to wannan abu zur'a yake rufe arraji jama'a kun fahimci wannan to to sa'an nan wa bara kutumi da kuma bara kutumi to bara kutumi shi sai ya zama ya zo daga bayan su ne sarki ya tabbata ga Allah bayan ya yi karatu a hannun malamai kuma ya karanta littattafan su to sai ya tashi sai ya rubuta littafin da ya fi na kowa girma shi ko kun ga littafin shi mujalladi goma sha shida ne ga shi al'ilm al-warida fi akhbar fi al-ahadith an-nabawiyya mujallad sha shida ne to waɗannan littattafan in kuka gwada su don haka ba su nan mun dan ware su ba su da yawa in ka gwada su da sauran littattafan ilimin hadisi kenan ne yake nuna maka malaman hadisi da ke da wannan ilimin yan kaɗan ne don haka littattafan da aka rubuta a kai yan kaɗan ne kuma littattafan in ka karanta su sai ka natsu za ka ce waɗannan wai aljanu ne suka gaya musu kun san mun hausa an abu ya gagare mu sai mu ce aljanu ne kawai ko kun fahimta a ce aljanu ne suka gaya musu ko kuwa a'a Allah ba aljanu ne kamar yadda ka ji himma ce da kuma baiwa ta Allah amma bari ku ji daga cikin sirrin da su malaman suka faɗi shi ne biyayyar Allah da kuma tsare gaɓoɓinka ga Allah kuma don Allah biyayyar Allah su ne yin abubuwan da Allah ya ce tsare gaɓoɓinka ga Allah shi ne kar ka sarrafa gaɓarka ko ɗaya sai inda Allah ya ce sannan kuma don Allah shi ne duk abin da za ka hana gaɓar ka yi to za ka hana ta ne don Allah ba don ne baka samu dama ba don in dan baka samu dama ba ne yasa baka zina baka shan giya to aikin banza kake kana bata kanka lokaci ne amma so ake ka zama wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa zuciyarka na so amma takawa sai ta hana ka saboda Allah ya hana fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ce makoma Allah ya bamu wannan yace وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه kun wata magana mai girma yace malamin ne illanta hadisi wani lokacin kalmomin shi sai su kasa bayyana dalilin shi ya tabbatar na da illa ya ka ce bayani sai kuma ya kasa yin bayani ya tabbatar ce akwai matsala ne akwai matsala to yi bayani sai ce kalmomin shi suna gazawa daga tsayar da hujjar maganar dalili sai ce ka saura fi fi naqadu dirham dinar wa dirham kamar dan canji mai buga kuɗi John Smith wanda zai ce wannan jar din jabu ne sai ya ce yi bayani zai ce jabu ne ne ka bayyana mana zai ce ba mai kyau bane har yanzu ya kasa tsaye da hujja ba shi a ƙasa sai malam ya sharhin wannan magana ina so zan yi mana wannan sharhi wanda za ta cinye mana darasin yau kakaf yiwa ma ba ta rage amma ina son ku gane muhimmancin darasi akan illa ne idan muka yi muku waɗannan darussan yanzu a matsayin muqaddima kenan na ilimin illa idan aka zo karatun wancan littafin na Tirmidhi al-Ilal as-Saghir sai ka ga ya zo maka da sauki me yasa saboda ka samu muqaddima da shi ce kala abdurrahman ibn mahadi mana abdurrahman dan mahadi yace ma'rifatul hadis ilham san hadisi to ilhama ce wato baiwa ce law qulta lil alim bi ilm al hadis min aina qulta hadha bara ka samu malami mai ilimi na hadisi ya faɗi wannan hadisi na da illa in ka ce mishi ta aka ka gano haka malam nan ya kulla hujja ba shi da wata hujja da zai iya bayyana maka fa kala sai ce a ra'aita shi abdurrahman ya ce me kake gani lau a taitan naƙida da za ka je wurin mai buga kuɗi fa a raita hu barahimak ka nuna mishi kuɗinka fa kala sai ce haza jayyuhu wannan mai kyau ne wa haza maharaj wannan jabu ne a kunta tas'alu an zalika za ka tambaye shi ya aka yi ya iya gane wannan mai kyau ne wannan jabu ne au taslabu lahu al-amr ko ko in ya faɗa maka za ka yadda kala sai shi almajirin yake ce da shi an yi tsallake jama'a wurin karatu yace lam yakun lahu hujja wa kam min shakhsin la yahtadi li zalika yace so da dama akan samu mutumin da zai iya tabbatar da matsala amma ya kasa bayyana ta wa qila lahu sai aka ce wa da shi mala abdurrahman dan mahadi innaka taqulu li shay'i hadha sahihun wa hadha lam yathbut sai mu ka ce wannan ya inganta wannan bai tabbata ba fa amman taqulu zalika bagawa kake faɗin haka ne ya gaya maka haka ta ina ka samu qala sai ce fa qala sai ce shi ne sai faɗi waccan magana ara'aita law ataita an-naqida fa araitahu darahimak me kake gani da zaka je wurin mai da kuɗi ka nuna mishi kuɗin ka silalla fa qala sai ce hadha jayyidun wa hadha bahraj wannan mai kyau ne wannan jabi ne akunta taf'alu an zalika zaka tambaye shi أو تسلم له الأمر كوكو راك سلم ميشي قال في شيء طالب يتي بل أسلم له الأمر سين سلم ميشي تنبا من يبدا yanzu banki za ka je kuɗi ne an yi rafin ɗin sai a sa furfur furfur ana sai ka ji an gara wata guda ɗaya sace wannan ba ki da kyau kana da wata hujja kuma da baka gamsar da shi ba ce za ka kyau sai ka ce to shi kenan cire ta har sai ka yadda a bi ka bashi amma ta ga naira kana gani kai a wurinka me kake gani kuɗi ce kala sai ya ce sahaba ka zalika haka wannan ilimin yake to menene yake sa suke iya gane haka sai ce litulul mujalasa saboda daɗewa da zama da malamai wal nazara da tattaunawa da malamai wal khibra da kuma gogewa wannan tana taimakon ka wajen iya gane abu jabu da wanda ba jabu ba yanzu misali ku dubi masu kwaɓo da linzami da masu ɗinkin hula ta hannu da ya ɗaga wannan zaren sai ji wannan zai zube zai zuba ma'ana in aka wanke kalar zai zube kaji zai gan shi shar to haka galibi masu sana'o'i a cikin sana'o'insu suna da irin wannan to abin da ake nuna maka shi ma hadisi akwai irin wannan wasu ila abu zur'a an tambayi al-imamu abu zur'a aka ce man hujjatu fi ta'lilika al-hadis mece ce madogararka da kake illanta hadisai فقال سيتي الحجة أن تفعلني أن تفعلني عن حديث له علة فأذكر علته ثم تقصد ابن آه وارة فتسأله عنه فيذكر علته ثم تقصد أباحات فيعلل ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كل منا تكلم على مراده aka ce me hujjar ka sai ka ce hadisin illa ne ya za a gane sai ce to bari ka jiyar da baka yi ka je ka ɗauko wani hadisi in ka tambaye ni na ce maka mai illa ne ka je wurin wani malami mai suna ibn wara ka tambaye shi shi ma masani ne ka je wurin wani malami abu hatim ka tambaye shi idan ka ji maganganun mu sun sha bamban da juna to ka gane kowa ya faɗi ra'ayin shi ne wa in wajadda kalima muttafiqa ko muttafaka in ko ka samu gaba ɗayan mu maganganun mu sun yi daidai fa'alam haqiqata hadha al-ilm sai ka san to gaskiyar ilimin nan ne fa fa'ala rajul sai wannan ɗalibi ya haka ya tambayi Abu Zur'a ya je tambayi Ibn Wara ya je tambayi Abu Hatim zalika fattafaqat kalimatuhum sai duk hukuncin su yayi daya ko kun gane jama'a fa qala sai ya ce ashhadu anna hadha al-ilma ilhamin na shaida cewa wannan ilimi ilhama ne shine daga cikin abin da ke nuna gaskiyar ilimi ko kun fahimta gana da kuma gogewar waɗanda suka faɗi ilimin shine abin su yau ɗaya ko kun gane zama yanzu idan aka ƙayyade wata formula ta mathematics ko chemistry sai aka samu wannan ya sarrafa ya bi formula ya kai ga amsa wani a indiya ya ɗau irin ta shi ma ya haka wani dalili ne akan kai ɗalibin ka gani me kake ji sai ka ji daɗi a zuciyarka ai da haka ne Allah ya taimaki musulmi a wannan zamani ya haɗe kansu musamman ahli sunna usaimin yana gasir kasir kasansu darussa yake zuwa kawai ka'aba yanzu a yi darasi kawai sai tafi amma shi ba ɗan cikin makka ba ne tsakanin shi da makka ta kai kamar nan zaria da mutumin da yake musau sai da aka sai zo maka sai darasi sai a tafi don haka wasu ranaku ne sanannu sai zo ya fatawa bin yana riyab nasiruddin al-albani yana sham ko yana jordan sai zama ɗaliban nan da sun haɗa fatoyin sai su ji malaman nan kamar sun haɗa baki sai zama kuma wani lokacin malaman sai su shekara biyu ma ba su haɗu ba sai wannan yake nuna to waɗannan malaman sun nuna kuma abin da kuke faɗo gaskiya ne to ba wannan zai baka mamaki ba domin waɗannan a zamanin su akwai telefon ko dai wannan iri ne ma dai akwai telefon sannan kuma duk suna wata ƙwarya ne wadda za ka iya kiranta nahiya guda dukansu suna jazirar arab ne ga littafi ne na ilimin usulul fiqh na ibn al-qayyim mai suna a'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ga littafin al-muwafaqat fi usul sharia na malam shatibi al-gharnati sarki ya tabbata ga Allah ibn al-qayyim yana gabashin duniya ƙasar sham yana rubuce-rubuce yau shekara 600 da wani abu. a daidai wannan lokacin garnati yana garnata din ita ce granada a yanzu spain yammacin duniya yana rubuce-rubuce bayan shekaru 600 da rasuwarsu da aka zo aka haɗa rubutun sai abu kamar ɗaya yana kwafowa daga ɗaya ne kuma a zamanin ɗaya suka yi ka san abin birgirwar da wannan ya girma wannan da mutuwa da shekara ɗari sai a ce daga baya ne wannan ya gani amma daidai lokaci guda ne in sun sa date na wani rubutun sai a ga wata ran yayi ɗaya ma wannan ya rubuta kaza ga watan kaza wannan ma sai a ga abin yayi ɗaya kuma wannan na gabas wannan na yamma ba wanda ya taba jin labarin wani to duk wannan gogewa ce take kawo haka me wannan magana take nufi ɗalibi ne ya ce malam abdurrahman abu mahadi sai ka faɗi magana ka ce hadisi mai illa ne ya za mu tabbatar da maganar ka sai ce tafi ka je ka tambayi wani wani ma je ka ka tambaye shi in magana ta yi ɗaya to shi kenan ya tabbata kenan tun da ban haɗa baki muka ba ba tare muka yi ba sai kun fahimta zama wannan bayan gogewa yana tabbatar da sun akwai tsoron Allah ce za akwai wani littafin Allah su zan fito muku da shi yana cikin littafancin inda wasu malami ya zai ya tattara fatoyin da waɗannan manyan malamai guda uku inda suka yi daidai da junansu Muhammad Nasir bin Rawani bin da ainihin abin usani da kuma inda suka sha bamban wajen fatawa sai ka ga galibin inda suka sha bamban din dan wani abu ne wanda yake zaka iya cewa kamar ikhtilafi ne na tanawu'i wannan ya dauki wannan ne wannan ya dauki wannan ba ikhtilafi ne na karo ba kabila lokacin da ɗan jabha suka balle lokacin da aka kashe zaben su a ƙasar Algeria aka ce musu an an rufe zabe an yi kaza 1992 in salvation din nan yan abin da rikici ya rikici aka fara faɗa da su da gwamnati sai suka ruga suka hau dutse yaƙi ya yaƙi da turayya suke buga waya sai suka buga wa muhammad nasiru jimal albani waya yana jordan sai albafa ta malam da halin da muke ciki mun tsaya zaɓe an kifar da zaɓen mu mun fara yaƙi amma ta yaƙi ya yaƙi ana ta kashe innocent citizen ana kashe mutane da su sun gani ba sai albani ya ce ku haƙura ku sakko a yi sulhu saboda abu ya zama fitina sai suka buga wa dibbaz dibbaz ma sai faɗi ainihin kalima ainihin kalima sai suka buga wa usaimin ka ji wani abin mamaki usaimin a lokacin gudu ma ike da mota yana buga musu yana cewa ina cikin mota ne mai yiwa sabis din zai iya yankewa sai ya ce musu ku haƙura ku sako a cikin awa guda wannan na tafiya a mota wannan na jodan wannan na riyar sai fatoyin suka yi ɗaya ba su nan a cikin wani littafi nan ɗauke shi ba su nan ba abin shi an sa al-iraq duk wannan maganar na faɗa tana nan ma'ana ka duba yanzu ba jiya ba ne da wata da ya wuce a'a a lokaci guda ne an buga wannan ya ce kaza an buga wannan ya ce kaza an buga wannan ya ce kaza sai kai ya haɗe saboda bayan su malaman nemanni ne a ilimi sannan kuma kowa yana ba da fatawa ne daidai da abin da shi ne gamsu da shi ba wai zai tunanin to waɗannan matasan bari in ce musu kaza don ta ƙara hargitsewa ai da ma mun so muke ta hargitse ba a kawai ya faɗa musu iya abin da yake gani daidai ne sai wancan na faɗa haka sai wancan ya faɗa haka saboda haka hanyar da za ka bi in wani malami ya ce wannan hadisin ba unsi ne da kuka ga wani malami amma fa wanda yake da ilimi irin wannan ka tambaye shi don bai yiwa malamin geography ya ce kaza ba daidai ba ne ka tafi kuma ka je ka tambayi malamin economics kabiyar da ba ta da alaka da econs ko kuma malamin nahawu ya ce asma'u kaza ne sai ka je ka samu alaramma ka ce mishi to akara maka lahu ku ne masana alqur'ani yanzu asma'u sitta ce ko hamsa a shi kuma da su ka tambaye shi yar malima guda nawa ne ko rufin misali ko kun fahimta jama'a dan haka sai shi anan Abdurrahman sai ya kaidi yace ai sai ka bi wani da wani waɗanda suke sunne sallu to shi ne sai malam yake cewa fasabilu ila ma'rifati salamati alhadith min al-illa hanyar da ake bi a gane hadisi ya kubuta daga illa kama naqala an al-khatib ko kama naqala an al-khatib an yajma'a turqahu hanya ta farko ita ce a tattara hanyoyin hadisi فإن اتفقت رواته واستوى ظهرت سلامته إذا أكا هذا هنيين حديث جماعة سيدا ما دكان سسرويتو أبدا magana su ta yi ɗaya ba inda suka saba wannan ya tabbatar da cewa hadisin lafiyayye ne wa in ikhtalafu idan kuwa suka yi saɓani an kana buhurul illa to a lokacin ne illa ba ta bayyana ko sai ce fa madaru ta'lil fil haqiqa yace dan haka a haƙiƙanin gaskiya ita illa ana iya gano ta ne ala bayanin ikhtilaf da gwagwadon yadda sabani ya faru yanzu misali mu wannan misalin da muka yi idan waɗannan hanyoyi gaba ɗayan su ka tabbatar da ifai ne mursalai kaga matsala ta faru saboda me dukkan ruwayoyin sun haɗu akan cewa tabi'i ne yace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam amma daga ina ne illa ta fara tasowa da aka samu wani ya ruwaito ya saba musu daga nan ne sai aka gano illa ko kun fahimta haka ba gaba ɗayan hanyoyin nan sun haɗu akan cewa riwayar sahihiya ce baka da hanyar da zaka ce tana da illa to amma aka samu ƙwaya ɗaya ta zo da wata matsala wannan zai sa a koma a binciki sauran sakamakon binciken nan sai ya sa wani abu shine so da dama in ka sai bugun hatsi eh sai ka samu wani abu a tsakiya na maguɗi wannan zai sa ka bincika sauran buhunhuna amma an zazzaga buhun farko ba a ga komai ba kaga sauran sai a basu saboda haka duk lokacin da ake so a gano illa to ba ta iya yiwa a gano sai an samu saɓani tsakanin isnadodi malam da ya ce wa hadal fannu kaga wannan fanni aghnabu anwa'il hadith shine mafi zurfi mafi rikici daga cikin fannonin hadisi wa abaqqiha maslakan kuma shine yafi kowanne wahalar bi wala yaqumu bihi illa man manahu Allah ta'ala fahman ra'isan ba wanda yake iya tsayuwa da wannan aiki sai wanda Allah ya wa fahimta wadda take mai kaifi wa tila'an hawiyan da kuma leƙe-leƙe masu faɗi ya tattaro nan ya tattaro nan wa idrakan da kuma iya riska li maratibin ruwa da martabobi na masu riwaya ma'arifatin faƙiba da kuma ilimi mai zurfi wani hada lam ya takallan fihi illa afradu a immati hada sha'an don haka ba waɗanda suka iya magana a cikin wannan sai ɗaiɗaiku daga cikin malaman wannan sha'ani wa uzzaquhum da kuma waɗanda suke hazikansu wa ilayhi min marja da waɗannan malamai ake komawa fi zalika da irin waɗannan matsaloli lima ja'ala Allah fihi min ma'rifati zalika saboda su Allah ya wannan baiwa wa littila ala ghawamidihi da kuma iya gano matsaloli na ainihin hadisi tuna gairihin ba waɗansu ba waɗannan su kaɗai ne don haka kamar yadda na faɗi littattafan yan kaɗan ne kamar yadda malaman ma suke yan kaɗan ne sai ce min mallam yumari zalika su kaɗai ne waɗannan ba waɗanda ba su ƙware ba su kaɗai ake iya ganowa mana ya ce wal aqsamun lati taqa'u fiha illa to ina mai tambaya ɗazu ba wani yana cewa illa tana iya faruwa a ina da ina ba to ba inda illa take faruwa iya malam yace awwala na farko ma waqa'atil illa fil isnad wa lam taqdah mutlaqan akwai inda illa take faruwa a cikin isnadi illa ta faru amma kuma ta soki ingancin shi ba dan ka gane ma duk illa ce take iya suka ba sai illar da ta zama zane ba ko qadiha kamar yadda can ba dukkan mantuwa ce ke sa a ƙi ban hadisi ba sai mantuwa mai yawa ba dukkan gafala ce kun fahimta to haka nan ma ba dukkan illa ce take sa a ƙi ban hadisi ba sai ce ma yujadu masalan min hadisi mudallisin bil an'ana fa inna fa inna zalika illatun tujibu tawaqquf an qabulihi fa in yujida من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة مثال جماعة mutumin da yake mudallisi ne mutumin da yake mudallisi ai kun ga mun yi magana akan nau'uka biyar na hadisi waɗanda ba su inganta ba na illolin isnadi ko daga cikin mun ce al-mudallas al-mudallas ku kiyaye lamu ai mai fataha al-mudallas shine hadisin da al-mudallis ya ruwaito namun ai mata kafara to idan almudallas hadisin kenan ya faru wanda almudallis ya ruwaito shi wanda ya magudin to in ya ce an an to ba za a karba ba kamar katada sai ce an sai malamai su ce ba za a karba ba to yanzu wannan illa ce ko ba illa ba illa ce don haka sai ka bi wannan irin isnadin katada ya ce an anas a cikin ibn maja sai ka ce ba za a karba ba me yasa ba za a karba ba sai ka ce akwai illa kana nan sai ka koma cikin abu dawuda sai ka ga wannan hadisin da wannan isnadin daga katada amma katada kuma nan ya ce haddasa na anasu to yanzu ka ga wannan illar kenan da ke cikin ibn maja ya sunanta ghairu qadiha ba mai cutarwa ba ce saboda an samu akwai inda ya sarraha ya fito karara jama'a kun fahimci wannan matsalar abinda malam ke son ya ce maka akwai illar da take ba mai cutarwa ba ce ko kun fahimta domin me an gane cewa illar ta faru ne kawai wato abu ne haka ya faru amma kamar yadda magana ce mutum ya sai ce maka wai babana ya ce ga zakka in kawo maka a ya wai ne har ga zakka a hannu kaga ba wai bane to yanzu wai din nan ne ce ce illa ce a magana amma ba mai cutarwa ba tunda zakkar kan ka ci ta amma ya ce wai babana ya ce zai bani zakka in kawo maka aka shekara ɗaya aka shekara biyu ba ka ga zakka ba to kaga a nan wai ta tabbata illa ce qadiha to kun fahimta jama'a saboda haka sai ka fahimta ka ji nau'i na farko na faruwar illa mana yake cewa wa kaza idza ikhtalafa fi isnad ala ba'd riwayatihi fa in fa inna zahira dhalika yujibu at-tawaqquf anhu fa in amkana al-jam'u bainahuma على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة إذا ما كفى جماعة مغندرين ده ممكن يقع hadisi ɗaya ne mutane biyu suka ruwaito amma sai aka samu mukhalafa to mas'ala ɗaya mutane biyu suka ruwaito mas'ala ɗaya amma sai aka samu maganganun suna karo da juna wannan ya ruwaito annabi ya ce taba azzakari na karya alwala wannan ya ruwaito cewa azzakarin an taba ta gaba ce yanzu zahiri tana nuna ba ta karya alwala kenan to yanzu wannan sai iya cewa eh idan an kasa haɗawa to illa ta faru in ku aka gane ma'anar wannan kaza ne ma'anar wancan kaza ne sai a ce illar ba ta ko kun fahimta jama'a to yanzu nan ana nuna maka illa a cikin me kenan a isnadi domin isnadin ne nan ya bambanta can ma ya bambanta sai matani ya harbu kamar yadda can isnadin ne shi na aka samu mudallis ya ce an sai malam ya ce na biyu ma waqa'atil illa fil isnadi har yau akwai illa da take faruwa a isnadi wa taqdahu fihi dun al matn sai ta cutar da isnadin amma ba za ta kai ga matanin ba ma masala bihi musannif fi ibdal rawi thiqa bi akhar thiqa wa huwa bi qism al maqlub al yaq ko kun gani jama'a mutum da ya ruwaito hadisi da ya ruwaito hadisi zai faɗi sunan wani amintacce sai ya cire sunan shi sai kuma ya sake kawo sunan wani amintaccen ba ya cire mutumin kirki bane ya kawo na banza ya cire amintacce ne ya kawo amintacce to amma da yake malamin da ke aikin sai ya gane amma fa wane ba almajirin wane bane kuma ba malamin wane bane duk da yake amintacce ne illa ta faru ko bata faru ba ta faru da ta faru sai ta yunkurar da shi ya bibiye hanyoyin hadisin sai gano ab ba wane ba ne a wurin ashe wane ne har yanzu dai hadisin yana nan a me sahihi wato abin da nake so ku gane zai kawo malik ne a wurin da ya kawo shu'uba dama malik hadisin shi sahihi ne shu'uba ma hadisin shi sahihi ne don haka in ma malik to da ka zo kawai sai ka ce sahihi amma da ka ce sahihi sai ka ce amma kuma shu'uba bai karantar da abdullahi ibn yusuf ba kuma shu'uba ya hadisi wurin zuhuri ba ya aka yi to akwai matsala sai ka ce barka duba abu dauda kana duba abu dauda sai ka ga wannan hadisin a daidai wannan wurin sai ka ga maliku daga ce a ashe kuskure ne mai riwaya yayi yanzu da ka ɗauko riwayar maliku dama ba ka ce sahihi ba to da ka tabbatar maliku ne mai ka sake cewa tsira ka ga waccan illar ashe illa ce amma ghairu qadiha domin an iya gano haƙiƙanin yadda al'amarin yake to sannan kuma ka ji dalilin da yasa aka kira ta illa shine zahirin ta menene inganci amma a haƙiƙa akwai ne to wannan ita ce illa abinda a zahiri za ka ga kaza ne amma da kana in sai ka gane a akwai kuskure to in ka iya gano mawarwarar kuskuren to abu ya koma yadda yake shine sahihi in baka iya ganowa ba fa sai ka bar shi a matsayin mai illa don haka mai ruwayar ne ya yi kuskure ya cire mutumin kirki ya sake kawo wani mutumin kirki ya sa illa ta faru faruwarta sai ta yunkurar da bincike bincike sai sa aka gano maliku ne a wurin sai aka ce shi ke ya tabbata sahihi amma riwayar maliku ce wa alaikum salam wa rahmatullah kun fahimci wannan tukuna jama'a na'am sai malam sai ne kuma alaikum salam wa rahmatullah to to mm kuma sai ka rawaito hadisin ga ainihin ba'ifi mm sai ka zo ba da hadisin din sai ka sai ka amince mana sai kan ga ainihin ainihin ba'ifin ne a abin da ya rawaito wajen shi ka cire ba'ifi ka kawo fika inda gangan ne wannan matsayin shi ɗaya da ƙarya inda kuskure ne shi ne maganar da muke illa ta faru idan illar nan ta faru aka gano ta ana gano ta ne ta hanyar bayan ka duba ai wani mutumin kirki ne amma kuma wani fa baya wani waya daga wani kuma wani ba a yi wani ne wani ne sai ka ce kawai baka yarda ba to me ba ka yi sai ka tafi bincike garin bincike sai wani to ba wani ne a wurin nan ba wani ne to wani ne eh to amma shi kuma wani ne yasa ya cire wani sai ka bincika a mutumin kirki ne ba ya tunanin sarki a a sai a ce to kuskure ne ya samu sai a ce to wannan hadisin da da nake ganin sahihi ne saboda riwayatu fiqa an fiqa an fiqa ashe riwayatu fiqa an da'if an fiqa dan haka sai ka ce fil hadisi bi zalika da'if ko kun fahimta yawwa malam kace ne misalin da ka kawo na'am in aka ga maliku na'am zai isa shaidan cewa shi ne gari maliku zai isa ko kun fahimci tabbai shi a cikin ibnu maja ka duba ka ga shu'uba sai ka fahimci kuskure ne sai ka duba abu dauda sai ka ga ba yadda asalin riwayar take shin ganin haka a cikin abu dauda ya isa ya natsar da kai ya isa sai dai samun ƙarin natsuwa ta kai ka wasu littafan kuma ko kun fahimta domin kar ku manta abu ne dama ka tabbatar da cewa kuskure ne kuma sai ka je wani ya zo ya ce kuskure ne ga yadda abin yake ai kun ga ba ka bukatar sai an tattaro shaidu da yawa to wannan shine insha Allah to waɗannan misalai da malam yi akwai saura guda uku kuma ba shi adana da isharar lokaci insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za mu tsaya mu tattauna su insha Allah ta'ala dan saurara an yi muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk